alhamdulillah za mu ci gaba da karatun alfiya ta nahau ina ne za a tashi an kai a tanazu ko ba ƙarasa ba to wa'adi laziman to bismillah rahman rahim wa'adi laziman bi harfi jarri wa in huziffa nasu lil munjarri naqalan wa fi anna wa an yaddaridu ma am lafsin ka ajibtu an yadu والأصل سمع فاعل معنى كمان من ألبس من زاركم نسج اليمن ويلزم الأصل لموجب أرى وترك ذاك الأصل حتما قد يرى وحذف فرلة عزيز إن لم يرد وإن لم يرد كحذف ما سيك جواب أو سر ويوظف الناسبها إن علم وقد يكون حذفه ملتزما wa'adda lazima an faɗa cewa fi'ilai iri biyu ne ko iri uku akwai fi'ili wanda yake ta'ammi amma lazimi akwai kuma fi'ili ta'ammi wanda yake muta'addi yana bukatar makuli akwai kuma fi'ili naƙisi to so da yawa shi fi'ili lazimin wanda ma'ana shi da kansa baya iya kaiwa ga makoli to amma akan bukaci a ce ya samu makolin to a sannan ya za a shi ne a wannan baitin ya bayanin cewa ga yanda za a wa'addi lazima kamar da fi'ili wanda yake lazimi ya koma muta'addi bi harfi jarrif ta fuskar sa masa ƙara harafin jarra sai a ga an sa wa makolin harafin jarra yanzu misali kamar zahaba fili ne lazimi zahaba zaidu ko zahaba ahmadu ahmad ya tafi to amma ana so a ce ya tafi da wani fa ba shi ne ya tafi ba wani ya tafiyar sai a ce zahaba bi amrin ya tafi da amur sai a ce zahaba bi amrin wato ya tafi da amur bi din shine harfin yaran da aka sa ko kama a fatiha wanda an faɗa akwai fi'ili ɗaya wanda yake lazumi a fatiha gaba ɗaya a fatiha fi'ilai uku ne fi'ilai hudu ne baki ɗaya a cikin fatiha fi'ilai hudu ne a cikin fi'ilan nan guda hudu akwai uku dukkaninsu suna kaiwa ga makoli da na abudu da na sa'inu da ihidi amma akwai fi'ili ɗaya wanda shi lazumi ne shi ne an'ama to shi sai zama aka sa harafin jarra don ya kai ga makolin shi ne alai an amta alaihim galibi shi an ama ana sa masa ala ne dan ya ta'adda kamar cikin suratul azari wa taqulu lil ladhi an'ama Allahu alaihi wa an amta alaihi haka nan wa man yuti Allah wa rasulahu fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim to sai a sa harafin jarra dan ya koma ko wato kamar a ƙur'ani a cikin suratul bakara ne zahaban lahu bi nuri aka sa ji don ya zamo zahaba ya kai ga mafroli wa in wuzin ba dole ba ne harafin jarra nan sai an ambace shi akan shafe harafin jarra to idan an shafe me ke afuwa fannasu lil munjarri na kana sai a nasarci sunan da da za a sa masa harafin jarra ya zama an masa jarra to yanzu sai ya koma mansubi amma wannan fa ba tsari ba ne da za a ce za a bi koyaushe a'a tsari ne da sai iyaka inda aka ga larabawa sun yi iyaka nan ne za a shi ne ma'anar nakalar din wa in huzib in an shafi harafin jarra fa nasu lil mujarri za a nasabci sunan da za a yi wa jarra nakalar amma fa wannan iyaka cirowa daga larabawa ba tsari ba ne da mutum zai ce shi ma zai iya bi a a ya iyaka inda ya karbo daga larabawa kamar misali faɗin jariru da yake cewa ta murmuna diyara wa lam ta'udu kalamukum alayya idan haramu ta murmuna diyara inda zai ce ta murmuna bin diyari sai ya ɗauke bi ɗin diyar ɗin sai ya mai da shi mansubi gashi nan ya masa jarra da fata wato ta muro da diyar wadam ta uju yanzu ya yi daidai ku zo ku wuce gidajen mu amma ko ku ɗan karkato ku zo mu gaisa kawai ku zo ku ce ta gidajenmu ba sallama ba gaisuwa kalamu ku mu alayya izan haramu tunda kuka yi wannan to ni ma ko ba zan sake magana da ku ba me amfanin naka ya zo ya huce ta inda kake amma bai san kana nan ba bai san Allah ya yi ka ba ya huce ai ba naka ba ne kenan to wannan ta kuruna diyara dai shine mahallin shahidin wanda dai mafi yawan malamai sun ce ba a kiyasi amma akwai abul hasan al-bagdadi wato shine a fashin sayyar da yace ai a iya iya a iya bin wannan ma a tsari ko da ba inda kaji larabawa sun shafi harafin jarraba to kai ka iya wa fi anna wa an ya shafe harafin jarra yana yawan zuwa a cikin anna ko an anna da an wanda suke masdariyai so da yawa akan sa harafin jarra tare da su saboda fi'ilin da ya gabata lazimi ne to amma kuma guri da yawa sai ya zama an shafe harafin jarran nan ina misali kamar qur'ani wa ajibu an ja'ahum wa ajibu an ja'ahum za a ce wa ajibu min an ja'ahum wa abin mamaki kafiran nan mamaki suke yi wai dan an samu wani mai gargadi ya zo musu daga wajen Allah musulmin daga cikin su sai su dinga cewa ya yi mamaki domin Allah aikowa zai ba sai ya aiko mala'ika ba ne ya za a yi aiko mutum su suna ganin mutum ba zai samu baiwa Allah ba ba za a aiko daga cikin wato mutane ba wa mamana nasa an yi minu illa an kalu aba asallahu basharar rasula daga cewa wai Allah ya rasa wanda zai aiko sai mutum to a ma'ajibu min an ja'ahum ne ko kuma ajibtu anna zaidan zahibu to kamar an ce ajibtu min anna zaidan zahibu ma amlilaf amma fa inda ake safe harafin jarra tana da anna ko an inda aka ce ma shafe wannan da yawa in an amince rikice amma in ba amince rikici ba to wannan dole a faɗi harafin jarra akwai wasu fi'ilai wanda ma'anarsu takan bambanta dangane da harafin jarra da ya zo tare da su don su samu kaiwa ga makoli misali kamar ragiba ragiba in an ce ragibtu fi fulanin ma'ana na yi faɗayinsa na so shi na sha'awa in ce an ce ko ragibtu an fulani na ƙi shi ban so shi ba shi yasa in so ne rage ba sai a ga fi ta bita in ƙi ne kuma sai a ga an ta bita shi yasa a irin nan ba a shafewa sai dai in ana so a rufe magana inda magana za ta zama tana itibarin bangare biyu kamar inda ubangiji subhanahu wata'ala yake faɗa a qur'ani wallahu ta'ala alam wa targabuna an tankihu kunna to aka shafe ba a ce fi an tankihu ba ba a ce min an tankihu kunna ba to anan saboda ana so a faɗi maganar yadda za ta zama kamar wuka ce mai kaifi biyu ta yi tar da wuna fi an ta yi wuna matan nan da suke hannunku ɗan matan nan da suke hannunku Allah ya sa kyawawa ne shi ya sa kuna sha'awar ku aure su ga su kuma nan suna da dukiya to aka ce kada ganin suna hannunku ya sa ku tauye haƙoƙinsu in har ma za ku aure su to ya zama ku cika musu haƙoƙinsu ko kuma wutar ga muna an an tanke hukunan matan nan ƴan matan nan da suke hannu gashi suna da dukiya iyayensu sun ba musu dukiya mai yawa ga dukiyar a hannunku take ko kuma kuna ƙyashin ƴan matan nan su auri wani can daban bare wanda sun auri wani can ai dukiya ta koma kamar a hannun wannan mijin nasu yake to kuna kyashin wannan ko kuma gashi ba so kuke ku aure su ba shi yasa ku tsaya ku kyale su ku ki kyale su su aure wanda suke so ko wanda yake son su ko kuma ba so kuke ku aure su ba to ku kiyaye irin wannan a tsaya dai ai adalci ga kowa wa anta qumu lil yatama bil qisd to shi yasa nan sai aka aka kawo magana a rufe ba cewa a tarbauna sai an take hunna ko fi in min an da an take hunna an an take hunna an an take hunna to wal asal asali san ku fa'il wato ita irin wannan anna ko an in ta zo to akwai bambancin fahimta tsakanin malamai wato inda yake an shafe harafin jarra kamar misali yanzu wannan na qur'ani wajibu an ja'ahum munzirun minhu to an ja'ahum munzirun minhu ne mahallin su a mahallin jarra yake ko ko a mahallin nasba a hafashu ɗaya daga cikin gaggan malaman nahawu na basara amma wanda yake so da yawa sai a ga ya kyale ma mutanen basaran abinda ya zaba ya fita ba da na mutanen kufa to shi ya tafi zuwa cewa an ɗin da ma'amulanta a mahallin jarra'i amma kisa'i shi kuma na kofa ya tafi akan cewa a mahallin nasba suke sibawai ya ce daidai ne a ce a mahallin jarra suke daidai ne a ce a mahallin nasba suke wato kowanne yana da abin da ya dogara da shi shi dai a fasho babban hujjarsa shi ne ai an ji daga larabawa sukan shafe harafin jarra su gyale majurur sunan majurur musa jarra kamar yanzu baitin nan idza qila ayyun nasi sharhu qabilatin asharat kulaybin bil akufil asabi إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع da za a yi tambaya a duniya gaba ɗaya wata ƙabila ce ta fi zamo mafi lalacewa ya ce to ya zo in dai sun sani ba wanda za su nuna sai banu kulaibin to a sharar kulaibin zai ce a sharar ila kulaibin sai shafe ila ɗin harafin jarra amma tare da haka sunan ya zo majimuri shi yasa Ahmad ya ce dai an shafe harafin jarra wannan bai hana a ce sunan majhuri ne ba shi yasa tun da anan jarra ba fitowa za a ce ba sai a ce da an din da ma'amulinta a mahallin jarra shi ko ki sa'i hujjarsa ya ce ai harafin jarra hamili ne rarrauna ba kamar fi'ili ba ba zai iya aiki ba sai in ya fito amma an bai fito ba ai ba zai iya aiki ba a shi ya sa shi ya ce sai zama a mahallin nasuwa to shi siba waihi da ya ga hujjojin kusan ɗaya ne kowa yana da nasa hujjar shi ya sa ya ce kowanne ma aka ɗauka daidai ne abin dubawa dai a nan shi ne shi siba waihi kamar duk ya riga su mutuwa ko da yake kusan sun girme shi amma ya riga su mutuwa tun da shi ko arba'in bai a duniya ba an haife shi hijira ta ɗari da arba'in da biyu yau fati hijira ta ɗari da tamanin a wata ruwa ma ɗari da arba'in da takwas aka haife shi yau fati hijira ta ɗari da tamanin shi yasa shekaru talatin da biyu kawai yi a duniya shi kuma tufa'i bayan nan da shekaru tara ɗari da tamanin da tara shi ko a fashe bayan nan sai da a watan baya sai da akalla shekara 22 ya yi wafati 211 a watan baya ma da 215 akwai ruwa ma cewa ya kai hijira ta 221 to wannan da ke nan wal asulu dan ku fa'ilin ma'ana a akan samu fi'ili wanda kan nasarci makulai biyu ko dai tun farko a haka damar tsarinsa yake ko ko ta fuskar cewa an masa ƙari wadda za ta ba shi damar ya nasarci maƙulai biyu yanzu misali kamar fi'ilin a haɗa daman yana nasartar maƙulai biyu ya bada za a ce bai ya bayar kuma wa ya baiwa yasa za ka ce misalan a ɗaitu zaidan jubbata na bai wa zaidu jubba bayarwa tana bukatar ajuwa aka ba tana bukatar kuma aju ne aka baya ne aka bashi akwai wasu filan wanda su asalin suna kaiwa ga makuli ɗaya ne amma wani dalili kan sa a ƙara musu harafi sai kai ga makulai biyu kamar labisa yanzu labisa za a ce labisa zaidu kamisau zaidu ya sa rigarsa kaga labisa ya kai ga makoli da to amma ta yi ce ya sa an a ce ya sa wa wani wato ya tufatar da wani sai a koma albasa don an ce albasa a nan abin dubawa shine albasa zai kai ga makulai biyu makulan nan guda biyu da na ɗaya da na biyu to amma da za ka ɗauke alhamza ta albasa ya koma da bisa za ka ga ɗaya makulin ya koma shine fa'ili makulin ko yana nan har yanzu a matsayinsa na makulin yanzu in ka ce albasu zaidan jubbata to albasa ta samu makulai guda biyu da zaidu da jubbata zaidu shi aka ci fata jubbata ita ce abin da aka ci fata da zaidu yanzu amma da za ka ɗauke alhamza ya koma labisa zaidun jubbata kaga zaidu sai ya komo fa'ili to a irin wannan in ya zo a magana shi wanda zai zama fa'ili idan da za a sauya magana sai ya zama shi yake da haƙƙin a fara faɗa da farko sannan a faɗi wanda yake shi ala kulli halin maƙuli ne amma wata ɗin ba dole ba ne wannan ne shi ne asali to wannan ya faɗa a wannan baitin shi yasa a irin wannan sai ka ce almasu zaidan jubbata ka fara faɗan zaidan ɗin sannan ka faɗi jubbata tunda zaidu anan ko da dai mafuli ne amma fa'ili ne na ma'ana saboda ne saboda shine zai sa jumba ba jumba ce za ta sa zaidu ba zaidu ne zai sa jumba ayan ko magana kuma ta koma da bisa zaidu jumba ta dama zaidu sai ko fa'ili kai tsaye ba irin nan shi mafulin da yake fa'ili ne a ma'ana shi ne yake da haƙƙin ya zo a farko shi ne yace wal aslu sabbu fa'ilin ma'ana asali fa'ili na ma'ana ya zo da farko kaman kaman man min albisan man zarakum nasdalima kaman daga inda kace ka tufatar da wanda ya ziyarce ku tufafin da ake sakawa a kasar yamma ka tufatar da shi to wannan shine asali amma ka iya cewa albisan nasdal yamani man zarakum ka gabatar da maƙulin na biyu akan maf'ul na farko maf'ul na farko wanda shine fa'ili na ma'ana inda yake fa ba za a rikice ba za a gane amma yanzu misali da a ce ba za a gane ba sakamakon lokacin da yake akwai bayi ne sai ka ɗau bawa mai suna amro ka ba da shi ga mutumin da ake kira zaidu to yanzu nan in ka ce masala a ɗaitu amuran zaida magana sai ta rikice sai a ɗauka cewa zaidu ne ka ɗauka ka ba amur alhali ba haka abin yake ba amur ne bawa shi ne ka ɗauka ka bayar da shi ga zaidu wanda yake da shi yasa irin nan dole ka ce a ɗaitu zaidan amura shi ne ya ce wayar zamul asulu limujibin ƙara wajibi ne a tafi bisa asalin in akwai wani dalili da ya bijira ya zama in ba ma asalin ba za a rikitar da magana in ya zama in ba a bi asalin ba za a rikitar da magana to dole a bi asalin watan ku za ka asali hatiman kadura a bar wannan asalin ta ya zama wajibi akwai kuma inda yake dole ma a ba asalin a fara faɗan makoli na biyu sannan a faɗi makoli na farko wato sai fa'ilin na ma'ana ya koma shi ne a ƙarshe ina misali kamar inda kace a a ɗaya turkawar sabariya baka irin wanda ake harbi da shi na ba da shi ga wanda ya sassaka shi to a nan bariyaha shi ne fa'ili na ma'ana ƙausa a koyaushe makoli ne tunda shi aka sassaka to amma duk da haka dole ka gabatar da ƙausa da saboda ne saboda in ka ce a ɗaya bariyaha ƙausa magana ta ka ta gamu da wani abu wanda a larabci ake ganin ba daidai ba ne shi ne a ce an kawo lamiri haɗin ya zama kuma ya koma ga abin da sai a ƙarshe aka faɗa kuma wanda daman matsayinsa ne shi yasa dole a gabatar yasa dole ka ce a ɗaitul ƙausa bariya ka gabatar da ƙausa ɗin maƙolin na biyu akan bariya maƙoli na farko ko kuma a kantun dara baniya na saukar na zaunar da wanda ya gina gida a gida to shi ma nan dole ka gabatar da dara din akan baniya dan kada maganar ta bayu zuwa a ce lamiri ya koma akan muta akiri lafzawar kuda shi lamiri ana kawo shi ne don wakilci suna to wakili ba a san wanda ya wakilta shi ba wakiltar nasa ina yake shi yasa ai haƙƙin wakili a san wanda ya wakilta shi kafin a faɗe shi shi ne su laraba suke ganin kamata ya ambaci sunan da lamiri zai koma kansu kafin a faɗi lamiri yawa a faɗi sunan da lamiri zai koma kansa kafin a faɗi lamiri kamar misali na ƙur'ani wai zirtala ibrahima rabbuhu hudin ya koma kan ibrahima hudin na rabbuhu ya koma kan ibrahima haka sai aka fara faɗa ibrahima da ba a ce wa izin tala rabbuhu ibrahima ba don ko kada lamiri ya koma kan abin da sai daga baya zo a faɗi wakili ba a faɗi wanda ya wakilta shi ba to shi ne wata ku zaka al'asali hatimin ƙalura wa hasba farlatin ajis sai kuma wata magana ita ce cewa shi maƙuli dole ne sai an faɗe shi ko ko ba dole ba ne to shi ya bayani a wannan baitin ya ce a ai a iya shafe maƙuli shi ne farla ajis ka halatta hasba farlatin shafe farla shi ne maƙuli illa yurin idan ya shafe shi din ba zai cutar ba idan ba zai cutar ba ga sha qur'ani guri da yawa an shafe malamai sun faɗi dalilai da yawa da suka sa a shafe maƙuli wanda wasu dalilan na ma'ana ne wasu dalilan na lafazi ne akwai dalilai da yawa na ma'ana sun kai wajen goma da suke sa a shafe makuli a ta ambatansu kamar misali in ana nufin a nuna cewa makulin nan fa kamar ya haɗa kowa to ba sai an ambata ba wannan yakan sa a shafe ina misali kamar a ƙur'ani inda ubangiji subhanahu wata'ala ke cewa wallahu yad'u ila daris salam yad'u fi'ili ne wanda yake bukatar makulin amma ba kawo makonin ba saboda ne saboda Allah subhanahu wata'ala yana gayyata kowa ma ya zo aljanna kowa ma Allah ya gayyace shi aljanna akwai wanda ba a bayyana masa shirya ba ya bayyana kowa shirya sai dai shi mutum daga ganye kibi shi yasa kamar an ce ru'u kullu ahadin to wannan umumin ne yasa aka shafe maqulu wannan dalili ne na ma'ana haka kuma akan shafe maƙuru bihi wato don a takaita magana ma kamar na inda Allah subhanahu wata'ala ke cewa fa in lam taf'alu wa lan taf'alu kaga idan ba ku aikata abin da aka faɗa ba ba idan ba ku aikata ba ba ku yanda za a yi ku aikata ba za a faɗar abu ba saboda baya an faɗa shi yasa dan a takaita magana ba sai an kawo ba wani lokacin akan shafe maqulu bihi dan ya zamo aya ta daidaita kamar misali ma wadda aka rabuka wa ma kala ba ce wa ma kala kama aka shafe maqulu bihi na kala ko kuma a nan yake ce man fa'awa ba ce fa'awa ka ba wajen karon lam fahada ba ce fahada ka ba wajen da ka a ilan fa'agana ba ce fa'agana ka ba to duk wannan dan a samu dalili ne na lafazi wato dalili ne na lafazi to dai dalilan kowanne ma sun kai wajen goma wanda galibi a ilimin balaga ne ake bincike akan wannan shi dai a nahawu ban abin da ake faɗa shi ne a shafe ɗin daidai ne amma ina ne za a shafe ina ya dace a shafe ina ne bai dace a shafe ba ta wannan kuma balaga ce illa iyaka shi nahawu zai magana cewa inda ake ce a shafe illa mai idan bai cutar ba idan ya cutar ko idan shafe maƙulin zai cutar ba za a gane magana ba gaba ɗaya ta wannan ba a shafe ba ina misali ka harshe ma sai ka jawaba kamar ka shafe abin da aka kawo shi don ba da amsa kamar wani ya tambaye ka man rarrafta wa ka doka to wannan ka ce rarraftu kai shuru doka ba da amsa na doki to ka doki wa daman ba ana magana akan kai doka ko ba kai doka ba a ana magana akan wa ka doka kaga tunda ka kawo da rabta a sannan ai sai ka ayyana wa ka doka din aw huzur ko kuma wanda aka yi wa haso kamar misali ma raba zaidun illa amra to nan ba dama a shafe illa amran din dole a ce ma raba ma raba zaidun illa amra a kawo shi zaidu kam gaba daya ba wanda ya doka in ba amur ba to ba dama a shafe amur din wa yuzafu nasibuha kuma wani lokacin sai ta yi makulin ya kaiwa ne ga makulai biyu amma da zama ɗaya aka ambata kuma a ƙur'ani a cikin suratul ruha kaga ubangiji yana faɗa ga manzo sallallahu alaihi wasallam wanda saufa yudi ka rabbuka yudi muradi in a'da ne a'da yana kaiwa ga makulai biyu amma anan makuli ɗaya aka ambata shine ka lamirin nan ba a faɗi na biyun ba to shi ma nan na biyun da aka shafe me me ya manufa shi ma don a nuna umumi duk abin da ba da shi gare ka zai zama ɗaukaka ce ga darajarka ya rasulallah to sai ubangiji ya baka ko menene sai an baka wala sau fa yuɗe ka rabuka ba faɗi maƙulin na biyu ba aka faɗi na farkon ko ko kuma kamar a can asuratu taubati hatta yuɗu jizyata an yadin kafiran nan sai in sun yadda za su biya jizya to wa za su biya wa za su biya musulmi shi yasa nan dan an sani shi yasa ma ba a faɗa ba an san musulmin ake nufi to wayu zafin nasiruha so da yawa akan shafe abin da ya nasarci farala wato fi'ili ko abin da ya kama da fi'ili da ya nasarci farala in ulima idan an san shi yanzu misali kamar wani ya doki ya tambaye ka mawar rarrafta wa ka doka to ka iya cewa zaida kana nufin rarrafta zaida to rarrafta din shi ne da sarki zaida ga shi ka shafe shi irin nan dangane da nawo da faɗar da shafewar duk ɗaya ne ka iya faɗar ka iya shafewa tun da dai an sani amma balaga ita kuma a irin nan za ta ayyana me ya fi dacewa a shafe ɗin ko a ambata wa kada kunu hasbuhu multazama akwai wuraren da dole a shafe nasu mun farala kamar misali a inda kace zaidar rarrabtuhu a ishtigali to anan zaidan din da ka faɗa dole ya zamo amilinsa mahazufi tun daga rarrabtu ɗin da ka kawo daga baya ta fassara wannan amini shi ko ka'ida ba a haɗa tsakanin mufassaru da mufassiru dole a tsaya a kan ɗaya wato ka ce zaidan rarrabtu kamar ka ce rarrabtu zaidan rarrabtu hu ko kuma in zaidan ra'aita hu fa a karimu to shi ma akwai ra'aita zaidan shi ya nasarci zaidan ɗin ra'aita na biyu ya nasarci hu ne amma ba dama a faɗi ra'aita ɗin nan na farko kamar kuma irin wasu gurare kamar inda ubangiji tabaraka ta'ala ya ce in tahu khairan lakum khairan din nan maquli ne wanda ba dama a fada a fada amilinsa abin da yana sauke shi haka nan a wajen nidai in ka ce misalin ya abdullahi abdullahi maquli ne wanda ba dama a faɗi amilinsa saboda yaɗin da aka kawo ta tsaya matsayin amilin hakanan babin taziri inda aka yi da iya iyaka wa sharra to ba dama a faɗi amilin iyaka hakanan kuma a babin ijra'i kama al'ilma al'ilma ko al'ilma wal amala ko kuma a karin magana kamar yadda laraba suka ce alkilaba alal bakar alkilaba alal bakar ko kuma suke to a shafa wasu a kailan na zo in ma siyayya amma ka kawo min mummuna kuma wajen awon ma ka rage min wato ana so a ce ai an yi kwara da yawa to sai suka ce a shi wasu a kai la yanzu kai na zan siyayya wajen ka amma abin da zan siya wajen kan ɗauko min mummuna sannan ma kuma a wajen awo ka rage abin biyu abu yayi yayi daidai to a to irin wannan wajibi ne ma a shafi wajibi ne a irin nan a shafe amilin to alhamdulillah sai mu kwana a nan ko fi as'ilatu wat tamrina wanda wala Allah ko za mu bi su nan gaba zaman da za mu yi tun da wakacin namu ya taho insha Allah ta'ala nan gaba ma so muke zamo takwas da rabi a ringa tashi tunda yanzu ishar ta yi ƙasa ko ba ta kai kusan ba ta karasa wata minti arba'in inda su malaman tauhidi suke faɗa ko sai zamo kenan tun ka takwas ma an yi isha a zuwa takwas da rabi in Allah da sai a ringa ajiye karatu alhamdulillah yanzu sai na na albaba an galabatu ko ko wanda aka ce albabu a galabatu ana iya faɗa kowanne kuma wajen malaman nahu a ce albabu a galabatu hayyafi saboda ba bukata a ce akwai wani mahazofi yau ya zama albabu mubtada ne jumla a galabatu ita ce labarin mubtada a iya cewa kuma albaba a galabatu to shine irin wanda ake bayani a nan matuƙa ta ce albaba to albaba ɗin amilinsa mahazufi ne wujuba ba da ma ka ce a galakatul baba a galakatul saboda mai saboda ka haɗa tsakanin mufassiru da mufassaru a to a zancen larabci tsarin bugan larabci ta gini ne a kan takaita magana yawwa an dai ba wata manufa babba da ake so a cimma ba to yan fahimta ko na a shi ma runar diyara ya iya zamo daga wannan babu yawa in an masa nasaba amma shi wancan wanda ake cewa musu bulagul hafiri shi dama a koyaushe ma kamar ba a kawo hafir ana kaddara akwai shi ne amma ba a faɗarsa yawa ana kaddara cewa kamar akwai shi ne amma sai ya zamo ba a faɗe shi ba yawa na shi ma nakali ne kwarai menene a turan karatu wannan da a menene za a iya cewa a rarrabtu a kawo lamiri na muhaɗaba kamar rarrabtuka a rarrabtuka ai ana cewa rarrabtuka ko ahin ana cewa rarrabtuka ya zama an kawo na wanda ake magana da shi shine na hidaba haka nan ma kuma wasu fi'ilan ai su sai zama ma da fa'ilin da maf'ulin duk na mutakallimu ne kamar irin su adima ana cewa adimtuni ko faqattuni adimtuni na rasa kaina ko faqattuni na rasa inda kaina yi da ana faɗan wannan kaga da to da ya zama da duk na mutakallimu ne to ina za a tashi a asirin